وجزيل الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين الإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي البر والإحسان أما بعد والله تعالى جعل الشهور والأعوام والليالي والأيام مواقيت للأعمال فاللبيب يتحرى الفضائل والدرجات طلبا للقرب ومضاعفة الحسنات فطوبى لمن تفطن وتنبه وعمل بالطاعات أيها المسلمون حل بكم شهر مبارك شهر ختم به الأشهر المعلومات وهي شوال وذو القعدة وأشهر ذي الحجة الحج أشهر معلومات وشهر الحج من الأشهر الحرم التي يحب أن تؤمر بطاعته ويشكر على مننه سبحانه ويحذر من الظلم والقتال إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر رواه البزار وصححه الألباني وقد أقسم الله بها في كتابه فقال عز من قائل والفجر وليال عشر والشفع والوتر وهذه الأيام من جملة الأربعين التي واعد الله موسى عليه السلام كما قال تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة والعمل فيها والعمل فيها محبب إلى رب العنام فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع منه بشيء رواه البخاري وأبو داود والترمذي إخوة الإيمان الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام فما منها عوض ولا لها قيمة المبادرة المبادرة بالعمل قبل أن يندم المفرط على ما فعل قبل أن يحول الموت بين المؤمن وبلوغ الأمل الله أكبر أيها المسلمون فأكثروا فيهن من الطاعات والابتهال دعاء وذكر وصيام وصدقات ومواساة الأصدقاء والفقراء أداء الحج في هذه الأيام والعيد من, من أجل القربات الهدي والأضحية في هذه الأيام من أفضل الحسنات تقربوا بها مخلصين له الدين ومتبعين لسنة خير الأنام فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه الإمام أحمد وروى الإمام أبو داود والنسائي عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة وفي رواية عند النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر مع ما رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط فأجاب الإمام أحمد بجوابين بأن حفصة أثبتت والمثبت مقدم على المنفي أو أرادت أنه لم يصم العشر كاملا والله أعلم إخوة الإيمان الأضحية واجب على المستطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على أهل بيت كل إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال من كان له سعة ولم يباحي فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححهما الألباني ومن كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه الإمام مسلم وغيره وللمسلم أن يستدين ليضحي إذا كان له وفاء ولا يجب عليه والمدين يضحي إذا لم يطالب بالوفاء أفتى بذلك شيخ الإسلام أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيها المسلمون ومن جملة أعمال البر في هذه الأيام إهداء جلود الأضاحي إلى جماعة إلى جماعة السنة تبرعا أو تبرعا بقيمتها ما لا يقل عن مئتين أو خمسة أو ألف أو فوق ذلك أو أكثر أو أقل مساهمة في الدعوة إلى الله كما وصى بذلك القادة والرؤساء الكرام حفظهم الله تعالى وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد يا أنا مسلمين ما سأل بركة من جدد قديم مغا الله سبحانه وتعالى يتويت رأيوم يقام وأنهم فانكي ما سأل بركة kwanaki mafi alkhairi a kwanakin duniya ga baki ɗaya yau muna uku ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1446 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 30 ga watan biyar shekara ta 2025 a kidayen miladiya wannan khutba zamu a tamu za ta tattauna ne akan waɗannan kwanaki goma waɗanda muke cikinsu a halin yanzu alkhairansu da albarkatunsu da falalolinsu da san a yawaita aikace-aikace na alkhairi a waɗannan kwanaki yayan wana musulmi babu shakka waɗannan kwanaki ne masu albarka domin suna daga cikin al'ashurul ma'alumat da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani mai girma cewa alhajju ashurun ma'alumat aikin haji waɗansu ƙididdigaggun watanni ne waɗannan watanni su ne zulƙa'ada shawwal da zulƙa'ada da kuma zulhijja to waɗannan kwanaki masu albarka suna cikin wato ainihin waɗannan watanni masu albarka sannan waɗannan kwanaki da muke ciki su ne suna cikin wato shaharul hajji shaharul hajji wato watan aikin haji da alƙur'ani mai girma ya tabbata hadisi kuma ya tabbata daga al'imam al-bazzar daga babban sahabi jabir bin abdullahi yake ba da labari cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mafifitan kwanaki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala su ne waɗannan kwanaki na goma kwanaki goma na farkon watan zulhijja su ne kuma kwanakin da Allah ya cika mu annabi Musa da shi lokacin da Allah ya nufaci ganawa da annabi Musa aka ba shi aiki na wata ɗaya lokacin da annabi Musa ya so ya je ya gana da Allah sai Allah ya yi nufin ya cika mishi dukkan alkhairi sai Allah ya ƙara masa waɗansu kwanaki goma su ne waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja falalolin waɗannan kwanaki da darajojinsu hadisai da ayoyi wato sun bayyana sun tabbata a kansu don haka malamai ma har suna ganin cewa waɗannan kwanaki goma sun fi kwanaki goma ƙarshen wata ramadana falala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala musamman in kayi la'akari da yini in kuma kayi la'akari da dare to kwanaki goma ƙarshen wata ramadana ko kuma ce dararen goma ƙarshen wata ramadan sun fi dararen waɗannan kwanaki da muke ciki amma in yini ne babu wani shakka cewa waɗannan kwanaki da muke cikinsu yininsu ya fi yinin goma ƙarshen ramadan in kai la'akari da irin cincirin dalilai da suka zo suka tabbatar da falalan waɗannan kwanaki masu albarka shi ya sanya tun da kwanaki ne masu falala kwanaki ne masu albarka kwanaki ne masu alkhairi sai ya tabbata a cikin hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشر باب ودن سفانكي أفانكين دنيا كف وند ذاك أيكن الخير أتكي أيكن الخير Allah ya ƙaunace shi kuma ya ƙaunaci wanda ya aikin kamar mutum ya aikace aikacen alkhairi a waɗannan kwanaki na farkon watan Zulhijja hasa bai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da jihadi a tafarkin Allah saboda sun san jihadi shine mafi darajar aiki a cikin addini shine manzon Allah ce zirwatu sanamihi kololuwan darajar addini kenan yau a ce ka je jihadi musamman kayi mutuwan shahada sahabbai suka ce ko da jihadi annabi ya ce ko da jihadi sai dai mutumin da ya fita da karan kansa ya sai da gidansa ya sai da motarsa duk abin da ya mallaka a duniya ya tattara ya fita da shi a jihadi a tafarkin Allah kuma shi ya shahada dukiyansa kuma babu abin da ya dawo to irin wannan mutumin shine za a gwama darajar shi da wanda ya aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka na farkon watan Zulhijja a wata wannan hadisi Bukhari da Tirmidhi da Abu Dawud suka rawaito a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ne babu waɗansu kwanaki masu girma a wurin Allah wanda Allah ke son yin aikin aikace-aikacen alkhairi a cikin kamun waɗannan kwanaki goma sai annabi ya ce na riƙashe ku ku yawaita fa aksaru fihin na min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid ku yawaita la ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah bi ma'ana dai waɗannan kalmomin da Allah ya fi so subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar istighfari salatin annabi da sauran dangogin ambatan Allah wanda hakan yana nuna maka cewa aikace-aikacen alkhairi a waɗannan kwanaki to babu waɗansu kwanaki a duniya kaf da za ka yi aikin alkhairi wanda Allah zai ƙaunaci aikin ya ƙaunaci kai ne aikin kamar yin aikin alkhairi a waɗannan kwanaki guda goma yayan uwana musulmi cikin abubuwan da za mu kula da su mu yawaita su a cikin waɗannan mu kula da farillai da wajiban da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana domin a cikin hadisi kudusi Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartuhu alayhi babu wani abin da bawa na zai aikata wanda na fi kauna na fi so fiye da bawa na ya aikata abin da na umarce shi shi a matsayin wajibi na farlanta masa to cikin ababen da ya wajaba mu mai da hankali akan sa wajibai shine mu tsara tauhidi mu tsara bin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin tauhidi shine mafi girman wajibin da Allah ya dora mana bin safarkin manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana daga cikin mafi girman wajiban da Allah subhanahu wataala ya dora mana da haka waɗannan kwanaki a tsara tauhidi a nisanci shirka a nisanci bid'a a nisanci manya-manyan zunubai ya ‘yan uwa na musulmi cikin ababen da ya kamata ka mai da hankali a kansu tsara sallah a cikin lokacinta domin an tambi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne mafi soyuwa a wurin Allah sai ce as-salatu fi waqtiha yin sallah a cikin lokacinta idan ga ‘yan uwana maza ne a yi su a masallaci kuma a makalkale a lizimci masallaci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ahabbul biladi ila Allah masajiduha bigire da wurare da garuruwan da Allah ya so a fadin duniya gabaki daya su ne masallatan Allah don haka mutum ya lizimci masallaci idan kai sallan magriba in dai ba azumi kai ba ka koma gida kai bude baki ka dawo masallaci in ko baka yi azumi ba tsakankanin magrib zuwa isha'i kai zaman ka a masallaci ka ci gaba da ambatan Allah ka karanta alqur'ani ka kyawa ka ainihin wato gabatar da alkhairai a zaman ka a masallaci bayan sallan asbahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallan asbahi a cikin jama'a ya zauna a masallaci ya ci gaba da ambatan Allah bai yi wato hadasi ba wato alulan shi ba ta kare ba to Allah zai har rana ta fito sannan ya miƙe sallah raka'a biyu ta nafila manzon Allah ce Allah zai rubuta mishi ladan aikin haji da umara cikakke cikakke cikakke haka al-Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadisi da haka koda baka samu biza ba koda baka samu hawa jirgi ka tafi garin Makka ba to zaka iya yin aikin haji da aikin umara a masallacin angonku ya zaka yi in aka gama sallan asubahi ka zauna a inda kai sallah kai ta bautan Allah kana ambatan Allah subhanahu wataala ko ka kai karatu da kai da malaminku ko ka zauna ka karanta alqur'ani ko kuma dai kai ta ambatan Allah har rana ta fito ina tsammanin rana tana fitowa karfe 6 baya wuce da minti 10 a wannan kwanakin kenan bana tsammani kan wuce da minti 10 to wannan lokaci ka miƙe kai sallan nafila raka'a biyu to ladan aikin hajjinka da umaranka ya tabbata a wurin Allah subhanahu wataala cikin ababen da ya kamata mutum ya mai da hankali a kai shi ne yawaita nafilfili duk wata ibada da ka sani baya ga farilla to ka tsara nafila domin wancan hadisi kudusi Allah yana cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawana ba zai gushe ba yana yin nafilfili har sai ta kai ga matakin da sai na kaunace shi ashe yin nafilfili yana jawo mabawa kaunan Allah cikin ababen da mutum zai kula da su yawaita karatun alkur'ani mai girma wannan kasuwancin da babu tasgaro a cikin shi baki daya ka karanta alkur'ani ka saurari karatun alkur'ani kai tadabburin ayoyin alkur'ani ka koyi karatun alkur'ani in Allah ya sanar da kai kai ma ka koya duk yana daga cikin manya manyan aikace aikace na alkhairi da za a mai da hankali a waɗannan kwanaki masu albarka cikin ababen da za a mai da hankali yawaita ambatan Allah subhanahu wataala dama ga shi wancan aya da muka kawo a cikin khutba Allah subhanahu wataala yana cewa wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin mutane su ambaci Allah a waɗannan kwanaki sanannu kwanaki sanannu sune kwanaki na goma kwanaki goma na farkon watan Dhulhijja kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ahabbul kalam ila Allah maganganun da Allah ya fi so shine bawa ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar manzon Allah ce afdalu zikri la ilaha illallah mafificin zikiri shine ka rika fadin la ilaha illallah ka karanta ta da harshenka zuciyanka ta kudurta ta ka gane sakon da ke cikin ta kai aiki da abin da take hukuntawa ga wani hadisi manzon Allah yana cewa kalmomi guda biyu masu sauki a harshe masu nauyi a mizani kuma gashi Allah subhanahu wataala yana kaunonsu annabi ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ga salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda idan kai salati daya Allah zai maka goma wani ya sanar da kai yadda salatin Allah subhanahu wataala take salati daya na Allah ya isa sa bayi ga baki daya mu shiga aljanna to me kake tsammani kai kadai Allah ya maka goma Allah ya maka ɗari Allah ya maka dubu daga nan kuma Allah subhanahu wataala ya kusance ka da haka mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran dangogon ambatan Allah su istighfari da ire-iren su cikin ababen da ya kamata mutum ya mai da hankali a waɗannan kwanaki shine ya kyakkyawan ɗabi'a wanda bai iya daɗa ɗan maganganu ba ya daɗaɗa maganarsa wanda bai iya kyawawan ɗabi'u ba ya kwaikwaya ya koya ya kwaikwaya ya ga yadda mutanen kirki suke kyawawan ɗabi'u shi ma ya kwaikwaya ya yi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ne daga cikin mutanen Madina ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wani aiki ne ko kuma wane ne cikin bayan Allah Allah ya fi kaunin shi sai manzon Allah ce a hasanuhum khuluqan wanda yafi kyakkyawan dabi'a wanda ya iya magana mai daɗi ya iya gusar mu mutane da bakin ciki ya iya ba mutane kunninsa ya musu kyakkyawan sauraro ya ba su shawara mai kyau ya ɗora su akan daidai wanda zai hararo abin da zai ciyar da al'umma gaba ya hararo abin da zai cutar da al'umma ya tunkuɗe musu kyawawan ɗabi'u dai suna da yawa jama'a musulmi cikin ababen da zamu mai da hankali a kai a waɗannan kwanaki shine yawaita azumzuma na nafila manzon Allah ya gaya ma wani sahabi alayka bisiyam fa innahu la idla lahu na riƙa sheka da yawaita yin azumi saboda azumi ba shi da kini ba shi da tamka ba shi da takwara a cikin ibadun da zaka yi ma Allah to azumi ne gaba haka al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito wannan hadisi Nana Hafsatu ta ce manzon Allah yakan azumci kwanaki tara a goman farko na watan Zulhijja a wata riwaya ma ta ce kwanaki goma yake azumta ga baki daya tana nuni zuwa ga kama baki da yake yi a ranar goma ga wata duk da kasancewar na Aisha ita ta ce bata taba ganin annabi na azumtan goma ba sai al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ce abin da take nufi tana nufin bata taɓa ganin annabi ya azumci goma ba amma ta ga ya azumci tara ko wani abu mai kama da haka ko kuma ya kasance ita bata sani ba ne an ci an cinye ma bata sani ba saboda annabi sallallahu ya zauna da mata tara kila a lokacin nan ita kawai litinin da alhamis ta gani bata ga ya azumci goma ba saboda ranar ta kwana ɗaya ne cikin kwanaki tara kafin a dawo kanta an ci kwanakin an cinye su ga baki ɗaya da haka babu mamaki akwai ka'ida ta usulu da take cewa wal musbit muqaddimun ala al munfi in aka samu wani sahabi yace annabi bai kaza ba sai wani sahabin yace annabi yayi to akan dauki na wanda yace yayi saboda shi ke da ƙarin ilimi akan wancan wanda yace ba a yi ba nana Aisha ta ce duk wanda yace annabi yayi tsari a tsaye makaryaci ne sai ibn Abdullah dan Abbas yace wallahi annabi yayi tsari a tsaye ita na Aisha tana gida ai bata sani ba wannan harkan maza ne a waje kuma mutanen da suke wajen sun gani to ka'ida kenan da haka waɗannan kwanaki in kana da hali ka shafe su gabaki ɗaya da azumi kwanaki guda tara nan ranar goma ga wata ka ainihin kama bakinka in babu hali aƙalla litini da alhamis da waɗannan kwanaki sai ka azumce su musamman alhamis mai zuwa in Allah ya kai mu ranar arafa ne ranar da Allah ya cika addinin musulunci ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara faɗin Allah wa shahidin wa mashhud manzon Allah ce mashhud shine ranar Arafa shine ranar da ainihin wato musulmi da mala'iku suke shaida alkhairan Allah subhanahu wataala ranar Arafa rana ne na tauhidi rana ne na amsa addu'o'in bayi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafificin abin da na faɗi ni da annabawan da suka zo kafin ni la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kalmomin tauhidi a wani hadisi manzon Allah yake cewa addu'an da Allah ya fi karba ita ce addu'a a ranar Arafa ranar Arafa rana ce da Allah ke gafarta zunuban bayi domin hadisi ya tabbata cewa babu ranan da Allah ke ‘yantar da bayi daga wuta ya gafarta kurakuransu da laifuffukansu kamar ranar arafa shi ya sanya azumtar ranar arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kankar zunubi shekara biyu shekaran da ta wuce da kuma shekaran da za ta zo a riwayan al-Imam Abu Ya'la yace za a kankare ma mutum zunubin shekara biyu a jere cikin ababen da za a yawaita sa waɗannan kwanaki masu albarka sadakoki ya ‘yan uwana musulmi, saboda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa mutumin da Allah ya fi so shi ne wanda ya fi amfanan mutane. Aikin da Allah ya fi so shi ne ka shigar da farin ciki a cikin zuciyar musulmi, ko kuma ka gusar ma musulmi da wata damuwa ko baƙin ciki ko tashin hankali da yake fama da ita, ko kuma ka biya mishi bashi, ko kuma ka koran masa yunwa daga nan har ya zuwa ƙarshen hadisin. a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya suturta musulmi Allah zai suturta shi a duniya da lahira wanda ya gusar ma musulmi da bakin ciki a duniya Allah zai gusar masa da bakin cikin duniya da na lahira cikin ababen da ya kamata mutum ya mai da hankali a waɗannan kwanaki shine ya yawaita addu'a ya roƙo ma kansa addu'a da alkhairan duniya da na lahira ya roƙo ma iyayensa ya roƙo ma ɗan uwansa ya roƙo ma malamansa ya roƙo ma al'umman musulmin duniya gabaki ɗaya kar a manta da Najeriya a cikin addu'o'inmu na alkhairi addu'a manzon Allah ce ita ce ma ibada ga baki ɗaya ƙwanta da ƙwarƙwatanta to ya tabbata ne a cikin addu'a ya ‘yan uwa na musulmi cikin ababen da ya kamata mu mai da hankali wurin ibadu shine gaida marasa lafiya da bin janaza idan an samu mutuwa domin hadisin da al'imamu musulmi ya rawaito manzon Allah ya ce wane ne cikin ku ya wayi gari yana azumi sayyidina abubakar ya ce ni ne manzon Allah ce wane ne yau din nan ya je ya gaida mare lafiya sayyidina abubakar ya ce ni ne manzon Allah ce wane ne ya sadaka ko min kankantarsa sayyidina abubakar ya ce ni ne ya ce wane ne ya bi sallan janaza sayyidina abubakar ya ce ni ne manzon Allah ce ta faru ta kare waɗannan abubuwa guda hudu duk mutumin da ya hada su a yini daya to dan aljanna ne Allah subhanahu wataala ya riga ya lamince mishi aljanna cikin ababen da ya kamata mu mai da hankali akan su na ibada shine mu rika sakin fuska ga ƴan uwanmu musulmi kar mu rika shan mu musulmi mur mu kuma kame daga cutar da musulmi da bakunan mu da zukatan mu da aikace aikacen mu duk wannan yana daga cikin nau'o'in ibada wanda idan ka yi su zaka samu daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala cikin ababen da ya kamata mu yi su a cikin waɗannan kwanaki shine sadaka da ƙungiyar izala ta nema a bada domin ci gaba da ginin Assalam Global University jama'a musulmi mun yi taro an gaya mana abubuwa masu faranta rai dangane da wannan jami'a ya zuwa yanzu akwai faculties da yawa an gama su ya zuwa yanzu senate building an gama hawa hudu cikin hawa tara yanzu haka inda za a so za a fara karatu a jami'ar nan saboda irin kuɗin da aka zazzaga a cikin wannan jami'a akwai waɗansu tiyata guda biyu wanda an gama su kowace tiyata ɗaya da za a yi za a riƙa lakta a ciki sai da tallaka da kuɗi naira miliyan ɗari hudu da wani abu gurare ne wanda yake na alfarma an ce a irin tiyatar da ake yi shine first class tiyata da aka yi da haka duk dukiyan da ka bada na sadaka ko ka ciri kuɗi ka bada ka sai rasit akwai rasit ɗaya da ake badawa in kana son rasit na ɗari biyu akwai in na ɗari biyar in na dubu ɗaya in na dubu goma in na dubu ɗari ka fara yin wannan ka kuma sanya shi ya zama sadakatun jariya ga iyayenka ga fatan layya wanda ƙungiyar izala take kwaɗayin kowane musulmi ya bata kuma a zauna a kyautata gyara wannan fatan don an ce fatan da zai dubu uku idan aka ɓata shi bai wuce a saye shi naira ɗari uku ba don haka kowa ya kyakkyawan niyya ya ba da sadakan fatan shi fi sabilillahi masallatanmu da su ma yanzu suka ƙirƙiro wasu ma ai suna da aikace aikace ku yi haƙuri a shekara sau ɗaya ne izalan nan ba ta ɗora mana komai ba sadaka ake nima a gina jami'a wallahi kamar yadda wani malami ke faɗi a gurin ko bom aka sa ma jami'an nan ta ruguje in aka riga aka rantar da ɗalibai ilimin nan na ƙwaƙwalwan kansu su ma za su karantar su ma za su karantar daga nan har abin da Allah ya so da haka jama'a musulmi kowa ya kyakkyawan niyya duk wanda ya layya ya ba da fatansa akwai gurare da aka keɓe ana kai sadakan fatun nan da wanda ya layyan da wanda bai yi ba to wannan kuɗin da ake siya a yanki rasit lalle lalle ka yanka ka kuma sanya shi zama sadakatun jariya ga iyayenka da kuma kyakkyawan fatan Allah subhanahu wataala ya dawwamar da kai da zuri'anka akan shari'a har ya zuwa mutuwa sannan mu sani ya uwana musulmi cewa akwai sallan idi wanda yake wannan sallah ta idi tun daga ma ɗaya ga watan zulhijja ɗin nan tun daga kwana biyu da suka gabata kenan ake so a yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala ana son a yawaita ambatan Allah musamman kuma ranan tara ga wata ranan arafa kenan daga nan ana son a ci gaba da jaddada ambatan Allah subhanahu wata'ala daga nan har ayyamut tashriq wato 11 da 12 da 13 ga wata ana son ainihin aita ambatan Allah subhanahu wata'ala a ambaci Allah ko da wani lokaci a ambaci Allah kuma bayan sallolin farilla su ne in an gama sallah za ka ji liman yana tunatar da mamu ko wani daga cikin masallata Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan shiryen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne baya ga wannan ya ƴan uwana musulmi ga yankan layya wanda yankan nan yana farawa ne tun daga lokacin da liman ya gama sallan idi ya yanka abin layyansa idan liman ba shi da abin yanka yana gama sallan idi shi kenan lokacin yanka ya halatta daga nan kuma za ka yanka ko da hantsi ko da azahar ko da la'asar kai ko da daddare Allah maɗaukacin sarki ya baka dama za ka yankanka lokacin yankan nan zai ci gaba da gudana har ya zuwa sha uku ga watan zulhijja idan rana ta fada to lallai lallai mutane su kula da wannan kuma mu sani cewa idan Allah ya hore maka bahimatul an'am mazajen to su suka fi falala fiye da ainihin wato matayen rago ya fi tinkiya bunsuru ya fi kadduwa namijin sa ya fi saniya namijin raƙumi ya fi raƙuma amma dai idan aka samu macen to shi ma yayi sannan kuma mu sani cewa kuma duk wata dabba da take makauniya ko gurguwa ko kanjamanniya ramanniya ko kuma wacce take da ido ɗaya ko wacce take da wani aibi ƙarara ba a yin layya da ita kuma mu sani yan uwana musulmi ya halatta mutum ɗaya ya sai rago ko akuya ya ce wannan layyan mutanen gidanmu ne gabaki ɗaya ya halatta amma baya halatta a yi tarayya akan rago ka ce kai kawo dubu sha takwas wannan kawo dubu talatin wannan ba a yin haka amma ya halatta mutum ɗaya ya siya ya ce wannan da ni da sauran mutanen gidan nan gabaki daya kuma kowa a cikin gidan Allah zai bashi ladan shi cikakke na layya ko da ma bai ci daga naman ba amma ya halatta ai tarayya akan saniya ko kuma raƙuma mutum bakwai su tarayya ta sai saniya su yi layya da ita duk ya halatta sannan mu sani ɗan uwana musulmi cewa ya wajaba in an zo yanka a kyautata ma dabban da za a yanka a fuskanci alƙibla da ita ka kwantar da ita cikin mutunci cikin girma da arziki ka ce bismillahi wallahu akbar allahumma hadha laka wa minka allahumma taqabbal minni addu'an yin yanka kenan bismillahi wallahu akbar allahumma hadha laka wa minka allahumma taqabbal minni sai mutum ya yanka abin yankansa ya kula idan zai yanka wata dabba kada ka yanka ta a gaban yar uwarta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan haka nan ya ce kana son ka kashe dabba kisa biyu kenan ga kisan tana gani ana kashe ƴar uwarta a gabanta sannan kai kuma da gaba sai kuma ka zo ka ƙara danna mata wuka kai mata kisa guda biyu kenan sannan bayan haka nan ƴan uwana musulmi mu kyautata da naman layyan mu mu ci daga ciki mu sadaka daga ciki mu kuma kyautata ma ƴan uwanmu ranar sallah kuma mu ci gaba da yin majunan mu barka da sallah mu kuma nisanci duk wani abin da ya saba ma shari'a irin fita na rashin mutunci da fitsara da mata ke yi da cakuɗe ne ya tsakankanin maza da mata da jinkirta sallah da kallon fumafumai masu muni ko almabazzaranci ko ta'addanci a cikin dukiyar mutane ko mutuncinsu ko a cikin jinanansu duk mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu nisanci waɗannan abubuwa ya ‘yan uwana musulmi Allah maɗaukacin sarki ya sanya mana albarka a cikin waɗannan kwanaki Allah ya taimake mu mai kyawawan ayyuka kuma Allah ya azurta mu da karɓa Allah ka tsarkake mana niyoyinmu Allah ka kyautata mana aikace-aikacenmu Allah ka albarkaci rayuwarmu gabaki ɗaya ya Allah abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ka ɗaukake mana na fitintunu da musibu da yunwa da talauci da kakani kayi ya Allah abin da muke kwaɗayi na alkhairi Allah ka sada mu da shi abin da muke tsoro na sharri Allah ka tunkuɗe mana ya Allah ka ba mu damina mai albarka ya Allah idan ka tashi zaɓen mana shugabanni Allah ka ba mu masu tausayi masu imani waɗanda za su zama sula na jin kai da rahama da kuma tsira duniya da lahira ga bayinka ya Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka kama hannayensu zuwa ga daidai Allah ka tsare su zalunci da babakere da son kai ya Allah alhazanmu da suke ƙasa mai tsarki Allah ka yi musu muwafaqa Allah ka azurta su da kyawawan ayyuka Allah ka karɓa daga gare su ya Allah ka dawo mana da su cikin aminci Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina